أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم يرحمه الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وقالوا مهما تاتنا ولما ولما وقع عليهم الرجل قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجل لنؤمنن لك لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل to Allah subhanahu wata'ala mai subhanahu wata'ala ya ce wannan ma waqa alaihim rizq yayin da azaba ta afku ga fir'auna da mutanansa qalu asannan ne suka ce ya Musa ya Musa udulana rabbaka ka roƙa mana ubangijinka wato kowace ɗaya daga azabobin nan guda biyar da aka faɗa a baya ta afku gare su to sai ce da Adam Musa Musa muna so ka roƙa mana Ubangijin mu bi ma'ida indaka saboda alkawarin da ya yi ma min kashful azabi anna in amanna daga cewa zai yayi mana azaba in har mun ba da gaskiya la in kashafta anna rizq wallahi in ha ka yaye azaban nan daga gare mu lamun na la in lamun qasam lami ne na rantsuwa la numinanna laka wallahi zan ba da gaskiya gare ka wala nursilanna ma'aka bani isra'il kuma za mu kyale bani isra'ila su fita tare da kai suna suka da aka yi musu azaba kowace ɗaya daga cikin guda biyar ɗin da aka ambata a baya to abin da yake fitowa kenan daga bakin su su ce da Musa Musa in dai aka yayi mana wannan azabar to za mu yi imani amma fa da yake faruwa falamma فلما كشفنا عنهم الرجل إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون فلما كشفنا عنهم الرجل يعني كان موسى عذابا بدعاء موسى da sababin addu'ar da annabi Musa ya yi ila ajalin hun baligu har zuwa ajalin da su dinnan suke masu kaiwa a gare shi in aka yi musu azabar zuwa wakacin da za su kai zuwa gare shi wakatu igraqi shine lokacin da aka dilmiyar da su izahum sai ga su yanku suna suna warware yan quruna ahadahu suna warware alkawarin da suke suna warware alkawarin da suke wai suruna ala kufihim suna dorewa bisa kafircin su suna dorewa bisa kafircin su فانتقمنا منهم وأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين فانتقمنا منهم بيجي يشي سمك سوكا مسد عذابا muka sauka musu da azaba saboda dore wasu musu kafirci ai aradal intiqama min yake nufin sauka da azaba gare su la annal intiqama huwa al igraq domin azabar da aka saukar musu ita ce dilmiyar da su da aka yi a kogi fala ya hasunu duhulul fa'i bainahuma yasa shigar fa tsakanin su bai dace ba dangane da tsarin larabci a muka garkara muka dilmiyar da su fil yammi a cikin kogi albahar almili ruwa mai dartsi wato kogin maliya a kogin maliya bi annahu bisa bi annahu da sabon cewa su kazzabu bi ayatina sun ƙaryata da ayoyinmu wa kanu an ha gafilin sun zamo masu rafkana daga gare ta la tadabbaruna ha ba sa tsayawa su lura da ita abin da ya jawo aka dilmiyar da su dinnan aka saka musu da azaba karatawa da suke da ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa duk wanda ya karata da ayoyin Allah ya saurari azaba ba a karata ayoyin Allah a tashi kawai ba maka wanda ya karata ayoyin Allah to ya jawo wa kansa azaba ya siyo wa kansa azaba koda ba ga azabar da gaggawa ba to ba makawa dai Allah ba zai kyale ba a'a don wanda ya karanta ayon Allah ya yi zalunci ya zalunci kansa wala tasbanna la gafilan amma amalu zalimuna to
وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون
wa'auratun alƙawar lazina kanu shar'afuna ubangiji ya ce muka gadarwa mutanen da da ake ganin su dinnan ba komai ba ne an raina su bil isti ibadi an mai da su bayi muka gadar da mutanen da aka bautar wani banu isra'ila surayi wa'annan surai banu isra'ila muka gadar da su mashari al'ari gabashiyar ƙasa wa magaribaha da yammacinta allati baraka lafiya ƙasar da muka sanya albarka a cikinta bilma'i da yawan ruwa goramu wa shajari da bishiyoyi a sifatul lil'ari wato allati din a mausulin nan sifa ce ga arru din wahiyar sham wata ƙasa ake nufi ita ce sham alhamilu lahu ala hadha tafsirin abin da ya sa mai tafsirin mu Jalaluddin Suyuti ya tafi so wannan tafsirin da ya kawo anan qauluhu ta'ala Fadu banji tabaraka ta'ala allati baraka lafiya wanda muka albarka a cikin ta wannan sufar ba wai ya ayyana cewa dole sham ake nufi ba bari yumkinu tafsirul ari ta a fassara kasar da ari misra da cewa kasar misra ake nufi kamar yadda tsarin maganar yake nunawa. Hakika Allah ya sanya albarka a ƙasar Misra da ƙoraman Nil da waninsa. Fadu Bangi Tabaraka wa ta'ala ya ƙarfafa wannan fassarar wadda ba ita shi Suyudi ya kawo ba, cewa kai a Fir'auna da mutanensa sun ban gonakai, sun ban lambuna, sun ban idan ruwa. wazuru'in wa baqamin karim sun bar shukoki da mazauni na gani na fada wani amatin kanu fiya faki sun bar jin daɗi da za su ke morewa kazalik wa awrasnaha qawman ahli haka abin yake fir'auna da mutanansa sun bar wannan jin daɗi Allah ya gadar da ita ga wasu mutanen su ne mutanen annabi Musa banu Isra'ila wata zalika fi ayatu shu'ara haka nan ayat da za ta zo a nan gaba a cikin suratul shu'ara jumlatun min al-mufassirin haƙiƙa da yawa daga malaman tafsiri sun zabi cewa abinda ake nufi da larradin a nan ƙasar Misra ba ƙasar Sham ba wasu ko suka ce abinda ake nufi da musharik al-ari ƙasar Sham abinda ake nufi kuma da magariba ha Misra warisul amalikata domin su banu isra'ila sun gaji amalikawa wanda da can su suke mulki a ƙasar sham kuma sun gaji fir'aunawa wanda za su suke mulki a ƙasar misra su suke mulki a ƙasar misra watan mai kalimatu rabbikal husna kalmar ubangijinka a wato wadda take kyakkyawa ta cika ta cika ga tursamu hazihi ta'u wannan tar ana tursamu hazihi bi ta'il majrurati ana rubuta wannan kalimatu din da ta wadda take ta guje ita ce ta'ul majrura ta wadda take budaddiya ta guje la gairu ba ba banda wani abu wa ma ada fil qur'ani amma sauran kalimatu da suka zo a qur'ani bilha'i ana rubutawa ne da takure alal asali bisa asali ita wannan ita ce aka rubuta ta haka wanda nunan yana cikin kula da rubutun Qur'ani wanda malamai suke faɗa cewa rubutu da kula da rubutun Qur'ani nan wajibi ne wajibi ne har wajen malikawa suka ce mutum ya rubuta Qur'ani da suran Qur'ani ba da tsarin rubutunsa ba to yayi laifi babba dan akwai wanda suka ce in haka ma da ganganci ai ya bar addini misali a tsari na rubutun ƙur'ani akwai inda kamar inda sauran rubutu ne za a ce a rubuta da taguji amma a rubutun ƙur'ani takuri ne ko kuwa ce a inda a rubutu ne haka za a rubuta da takuri amma a rubutu na ƙur'ani aka rubuta da taguji kamar misali ni'imatu akwai ni'imatu ɗin da take taguji akwai ni'imatu ɗin da take takuri kamar rahamatu akwai rahamatu irin sau urakan juna rahmatallah inna rahmatallahi qaribun zikru rahmatir rabbika aw mai yasuna rahmatar rabbika wa rahmatu rabbika duk irin wannan da ta guje aka rubuta amma sauran rahmatul qur'ani sai zama su da takuri ne to da gangan a ce inda aka rubuta da ta guje kai ka ce da takuri zaka rubuta da gangan laifi ne babba Na'am.
zunubi ne babba Na'am.
Ah, shi ne wasu ma suka ce wa- wato ba ya yi ridda wa saboda sauyawa ne ilhadi ne a cikin ayoyin Allah Allah ko ya faɗa wazarul ladzina yulhiduna fi asma'i innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yahfawna alaina yasa waka- wato wakatibun hilafa aslin rasmi laisa bi murtadin wa babi ismi wanda ya rubuta qur'ani sabanin yanda aka rubuta to ba a ce yayi ridda ba amma dai yayi laifi babba amma wasu ba su ce ridda yi ko kuma alifin da ake rubutawa alif ja shi ya rubuta shi alif baki ko wanda ake rubuta alif baki yanzu misali kitabu a qur'ani in banda guda hudu duk da alif ja ake rubutawa duk kitabu na qur'ani guda hudu ne kawai wanda aka rubuta da alibaki sai dai sukan ce to ai akwai suratu fatiha til kitabi shi ma da alibaki amma dai wannan ai ba cikin nasu qur'ani bane yawa tunda ma'anar ba- bayanin sura wannan ai ba cikin nasu qur'ani bane yawa sura aya kaza ce ko sura kaza makiya ce a to yanzu wanda ya rubuta kitabu din inda aka ce a rubuta da alif ja ya rubuta da alif baki da ganga yayi kuskure yayi banna babba yayi zunubi babba Eh, ah, to iru- ah, shi ne wannan ko fima wanda ake rubutawa a rabe shi ya rubuta a a haɗe ko da ake rubutawa a haɗe ce ba za ya rubuta zai fima fa alafi amsina guda biyu ne a a fakara ko amma ɗaya a rabe fifa iya ake sannan a mimi a alibbaki ɗaya ko da fa ake sai ya sai mimi sai alibbaki ko Ah, to in aka rubuta wannan a wajen wannan sai zama ba ba karamar ɓanna ce aka yi ba sai yasa su malikawa suka ce wannan ma bai iya rubutun Qur'ani ba asali bai dace a bashi matsayin mai koyar da Qur'ani ba sai dai in an rasa wanda ya iya da ah, wato gairu muhsinin li rasmil mustafi bi mansibil ta'alimi gairu mutafi wa haythu la yujadu man yuhsinu hab ta'alimu gairi irtikaban lil ahab wa haythu la yujadu man yuhsinu hab ta'alimu gairi irtikaban lil ahab in, ah, to wa- wannan kalmar to dai ita da ta guje ake rubuta ta Ta- kalmar ubangiji ke cewa ta cika wahi qawluhu ita ce fadin sa fadin Allah subhanahu wataala wa nuridu anna munna ala allazina su'ifu fil ardi muna nufin mai baiwa ga wanda aka bai da su ba koman komai ba a doron ƙasa a duniyar nan wanda ja'alahum a'immatan wanda ja'alahum alwarisina wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzaruna muna son ba su dama ƙasar ta komo hannunsu a mu nuna wa fir'auna da hamana da rundunarsu abinda suke tsoro daga waɗannan wanda za su kame da su kamar bayi to Allah wannan alkawarin da ya Allah ya cika bima sabaru saboda banu Isra'ila sun nuna juriya ala aza aduwi bisa cutar wanda muke su wanda wannan kamar alkawari ne kuma daga Allah cewa duk wanda muke yake cutar da shi ya juye ya ya nuna juriya to a ƙarshe ba makawa Allah zai taimake shi ba makawa Allah zai taimake shi irin wannan ibtila'i ne Allah yakan haɗa bawa a haɗa bawa da maki makin da ba mai tausayi ba a ta kashe mutane a kashe yara ƙanana a kashe mata aini aini to amma Allah yana sani kuma akwai ranar da Allah zai kawo taimakon ah, ga waɗanda ake zalunta nan irin yadda su banu Isra'ila ba abin da ba su gani ba amma a ƙarshe Allah ya kawo musu taimako lamari ya juye ƙasa ta komo hannunsu a maimakon da da suke matsayi bayi sai yadda aka ga dama ake sarrafa su to kuma yanzu ƙasa ta dawo hannunsu a wadan marna malamai fa suke cewa irin wannan ai babban matashi a ce ga su banu Isra'ila irin abin da suka gani a hannun wasu a hannun wasu kan su ce za su ringa yi wasu irin wannan su ma abu ne mai sauƙi Allah ya halakar da su ɗin waɗanda suka mayar ɗin ba koman kome ba ya zamo su aka danƙa wa ƙasa ya zama su aka danƙa wa kome matuƙar dai sun yi juriya matuƙar dai sun yi juriya wajen marna ubangiji ya ce muka yi halakar da ma kana su fir'aun abinda fir'aun yake aikatawa wa qaumuhu da mutanensa min al-imarati na daga gine-gine da sauransu fir'aun ya yi gine-gine na gani na faɗa amma ubangiji subhanahu wata'ala duk ya kawo wakacin rushewar wannan gine-gine yasa duk irin wasu dogayen gine-gine da ake duk wani abu in Allah ya tashi kawo halakarwa ga masu wannan gine-ginen abu ne mai sauki ba za su tsirar da su ba bari ma sai su zama su ne sababin ah, halakar tasu ya zama gidajen su ringa faɗo musu a suna mutuwa wa ma kanu wa ma kanu yarshu da abin da suke ɗaukakawa bi kasar ra'i wa rammiha ana cewa ya arshuna ana cewa kuma ya arshuna kira'o'i ne guda biyu wadda kowace sab'iya ce ita arasha tana daga babin atala atala wanda atala fa'ala ce wadda murari'in yana zuwa ko dai da kasara a ce ya atilu ko ya zo da ramma a ce ya atulu shi yasa kama a suratul duhani akwai qira'a biyu khuzuhu wata qira'a fa'atuluhu ila sawal jahannam wata qira'a kuma fa'atiluhu Doyin wannan shi ma a rasha yana daga babin wannan fi'ilin. Fa'ala wadda take zuwa, wadda ta zama ba wani jalibi, ba jalibin fata, ba jalibin ƙaramma, ba jalibin kasara. Kuma ya zamo bace shuhura da ɗaya daga ciki ba, ko ramma ko kasara. Yanda Ibn Malik yake faɗa alamitul af'ali, ainal murari min fa'alta haisu hala. من جالب الفتح كالمبني من أتلا فكثير أو المم إذا تعين بأرهما لفقر شهورة نودا إن قد اتزل wata dai a rasha tana ciki irin wannan wato abin da suke dagawa min albina na daga gini wa haza ahiru qissati fir'auna wa qaumi nan ne fa aka kawo ƙarshen qissar fir'auna da mutanansa abin da za a ci gaba yanzu nan gaba Isar annabi Musa ne tsakaninsa kuma da mutanensa banu Isra'ila. Yanzu nan kuma an koma isar banu Isra'ila. Su kansu bayan da Allah ya halakar da Fir'aunu, to su kome suka Su din da aka yi musu gata, aka halakar da abokan gabansu, masu tirsa su, masu tirsasa su, masu bai da su bayi, to me suka yi? sun tsaya sun gode wa Allah ko kuwa yanda ya faru ne a zamanin a sayyidina Ali sai wani yake masa tambaya a ko ina mamaki wani bai hudi yake sai na Ali magana tambaya ina mamaki annabin ku bai dade da mutuwa ba duk kuka kama cikin suka kuka fara sabani tsakanin ba amna ku sai sai na Ali ce ai haka tsarin yake kaga kuma ba a daɗe da halakar da fir'auna ba annabin ku ya zo muku da kaɗai ta Allah amma sai ga ku ku ne masu cewa ya musu Allah na ilahan kamalahum aliha a kuna cewa kuma a sanya muku gunki da za ku ringa bautawa irin yadda kuka ga mutane suna bautawa gunki ai haka abin yake sai ba yahudan ya tiris ya rasa ta cewa ينسى تشيوا وجاوزنا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون وجاوزنا شروع في قصة بني إسرائيل ونعطانا في قصة بني إسرائيل wa ma waqa'a da abin da ya fita gare su min kurin ni'imati daga mutuncin ni'imar da Allah ya musu wal qabahi da munanan ayyuka wal maqsud min zalika manufa da kawo wannan tasliyatu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba da hakuri ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa tahwifu ummatihi da ba da tsoro ga al'ummarsa min an yaf'alu misla fi'ili na'am daga su aikata irin aikin banu isra'ila saboda in suka ce za su aikata aikin banu isra'ila to irin abin da ya samu banu isra'ila su din ma sai ya same su shi yasa a koyaushe a ringa tunani ga abin da ya faru ga na baya kada a aikata irin abin da su suka aikata har suka jawo haka din ya faru gare su don Allah subhanahu wata'ala baya sauya tsarinsa don wani in wasu suka yi abu aka halaka da su saboda yin wannan to ku ku zo ku ce ku din nan za ku yi a kyale ku Allah baya haka aku faru ku khairu min ulaikum ablakum bara'atun fi zulum irin kafircin da kuke yi ya kasa kafircin wa'ancan ne ai irin kafircin wa'ancan ku ma shi kuka dauka shi yasa an rubuta muku ne cewa ko a ko an kyale ku yan lele ne da abin da kuka dama sai ku yi Allah ba ba tare da Allah ya ya rike ku da ayyukan ku ba ina ayyan da wa'yancan ma da suka yi ɗin Allah ya riƙe su to ko ɗin ma in kuka irin wannan Allah rika ku zai ba wai zai kyale ku ba haka kawai wajawazna ubangiji yace muka ketare abbar na bi bani isra'ila al-bahra muka ketare koge da banu isra'ila muka ketare koge da banu isra'ila al-abru wal intiqal min janib al-ahra intiqal min al-janib al-sharqi lil gharbi wato abin da yasa aka ce an ketare saboda sun ciro daga bangare na gabas sun dawo bangare na yamma muka ketare koge da banu isra'ila fa atau sai suka je ala qaumin bisa wasu mutane ya akufu bamaro suka shuɗe da wasu mutane ya akufu na da suke lizimta bi ran milkafi wa kasra shi ma dai wannan fi'ilin kamar a rasha ce a kafa ana cewa ya akifu ana cewa kuma ya akufu a kafa alaihi ya akufu ko a kafa alaihi ya akifu babin atana ne shi ma suka wuce da wasu mutane da suke lizimtar gumakansu ila an ce gumakan nasu iya hijaratu wasu duwatsu ne ala suwaril bakari bisa surar shanu wakila bakarun haƙiƙa wasu kusa ce a shanun ne ma wa kana haula alqawmul akifuna min alkananiyina allazi umira musa bi qitalihim ba'da zalika wannan mutanen da suke nizumta bisa gumakan nasu suke bautawa shanu ko kuma gunkina gunkin da aka yi shi bisa surar shanu suna daga kan aniyawa wanda daga baya aka umarci annabi Musa da ya yaƙe su yanda ya zo can a suratul ma'idati wa in qala musa li qaumihi ba ta ya qawmi tulul laral muqaddasata allati kataba Allahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu kha'ibina qalu sai mutanen annabi Musa suka ce, Ya Musa, Musa muna so Allah na ila, kai mana gunki ba. Sanaman na abu da gunki da zamu bauta kamar da mu aliha, irin yadda wannan mutanen suke da gunki. Alƙa'ilu ba a ruhun lajamiyu, wanda suka faɗi wannan magana, ba wai duk banu Isra'ila ba ne, a'a wasu ‘yan kaɗan ne a ciki. A ƙila, wasu suka ce, innahu banu isra'ila waɗanda suka faɗi wannan magana murtadduna za a ɗauke su a matsayin sun yi ridda sun ba addini da sababin wannan magana da suka faɗa domin manufa da manufarsu da faɗan magana nan ibada bauta wa gunki a haƙiƙa wasu ko malaman suka ce a'a ba za a ɗauke su a matsayin wanda suka yi ridda ba ba dai jahilai ne jahilci murakkabi domin sun ɗauka cewa ta bauta wa gunki da nufin neman kusa ce zuwa ga Allah ba za ta cuce su ba addininsu a kowane hali wa irin wannan magana idan da za a samu wanda musulmi ya yi kamata za a ɗauka ya fita daga addini za a ɗauka kai tsaye ya fita daga addini jari da majruri wato kama ajalla na ilaha lana dinna maf'uli ne na biyu na ij'al da wato wa ilahan wa ilahan ilahan din maf'ulul awwal ba wal ha'u bane ilahan ilahan din maf'ulul awwal maf'uli ne na farko ij'al lana ilahan to lana din shine maf'uli na biyu amma sai aka gabatar da shi saboda maf'uli na farko ya zo a nikira shi yasa ita ja'ala tunda tana shigarwa jumlar da take asalinta mubtada da labari ita ko a jumlar take mubtada da labari in ya zamo ga mubtada ya zo nikira ga labari ya zo jari da majruri to wannan yana dama yana bada dama a mubtada da nikira amma dole labarin ya fara gabata to shi masa ita ma nan idal din dole lanadin ya fara zuwa duk da cewa shine maf'uli na farko ilahan ɗin ya zo daga baya duk da cewa shi ne maƙuli wato lana ɗin ya fara gabatar da cewa shi ne maƙuli na biyu amma ilahan ɗin ya jinkirta da cewa maƙuli ne na farko to maƙauluhu da ya ce kamalahun aliha kamalahun aliha sifatun li ilahan sifa ce ga ilahan shi yasa kamalahun aliha tan kaɗin a mahallin nasba yake saboda na a ne na ilahan wa ma ma ɗin ismu mansulin suna ne na masuli walon lahun ɗin silata wato sila ce ga maɗin kallazi lahun wa alihatan alihatan din badalu min rabi da mustatir filum wa taqdiru al ilaha lana kallazi istaqarna lahum allazi huwa alihatu to qala annabi Musa ya ce da mutanensa innakum qaumun tasalu kai ku dai mutane ne da waita wauta ku ta kai inda ta kai mutane ne da jahilcin ku ya kai inda ya kai ai su qabatu ni'matallahi alaikum ma kuntum inda kuka tare ni'imar da Allah ya yi muku da irin wannan magana da kuka faɗa ko da kafafunku ko bushewa ba su gama yi ba daga danshin kogi Allah ya tsere da ku amma ku ce wai a kawo wani gunki da za ku ringa bautawa ba Allah ba wannan wannan wauta ta kai inda ta kai inna
haula imtabbarun ma hum fihi وباطل ما كانوا يعملون إن هؤلاء حقيقة وإن ما سبوتهم gunkin nan mutabbarun ma hum fi abin da suke cikin sa halakakke ne mutum gunki ba inda za ta ai gunki bai cancanta a bauta masa ba wa badul ma kanu amalun abin suke aikatawa batacce ne min addini na daga addini wa huwa ibadatul asnam shine bautan gumaka da suke قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين قال النبي موسى يتي أغير الله أبغيكم إله yanzu wannan Allah zan neman muku a matsayin wanda za ku bautawa yanzu wannan Allah za ku bautawa me wannan Allah ya muku har da za ku bauta masa duk abin da Allah ya yi muku amma ku ce a'a wani ku nema wanda za ku bautawa ba shi ba zizan neman ku ma'abudan a matsayin wanda za ku bauta wa wasu abgi lakum asalin ibarar abgi lakum zan nemo gare ku zan nemo gare ku wa huwa fadlakum alhali ubangiji shine ya fifita ku aljumlatu haliyatu jumlar ta wa huwa fadlakum jumla ce haliya min lafzi dalalati daga lahida a Allah shi ya fifita ku alal alamin da bisa halitta fi zamaniku a zamaninku bima zakarahu da abin da ya ambata fi kauli inda Allah ya ce wa idan najjayna ku wa fi zamaniku a zamaninku bi inja'iku da tsere da ku da aka yi wa igiraki a duwatu aka dilme da makirinku wa zaliman wa salwa aka sauka muku da darba da tarjami alaikum gare ku wa laysa tafriluhum ala jami'il alamin amma da aka ce wallazi farra lakum ala alamin wa farra lakum ala alamin ba wai ana nufin an fifita baro Isra'ila akan dukkan mutane ba A'a, fa inna ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalu min jami'il umam. Domin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta fi duk wata al'umma. Shirala na ma'ashiral islami inna lana min al-ilati hablan ghayra munfasimi. Lamma da Allah da'ina li da'ati bi afdal rusul kunna afdal al-umam. To وإذا أنجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذا جئناكم كتنا واذكروا كتنا وقتنا مكسيرة دكم وفي قراءة أنجاكم وإذ أنجاكم كتنا يند الله يسيرة دكم Ya yanda Allah ya tserar da ku, kira'in guda biyu dai sab'iye ne, ko izan jainakun wa ko iz an jakun. Allah ya tsere da ku min ali fir'auna daga jama'ar fir'auna ya sumu na ku suna dora muku kallifo na ku suna dora muku wai ku na ku suna dandansar da ku su al'azabi azaba mai muni ashaddahu mafi tsananin azaba wa huwa shine yuqatiluna abna'akum suna kashe ƴaƴanku wato hum dinnan su yuqatiluna abna'akum suna kashe ƴaƴanku maza wastahuna yattaquna sa'u suna kyale ƴaƴan da kuke haifa mata suna kya kashe mazan ƴaƴanku suna kyale matan ƴaƴanku li hidmatim dan matan nan su dinga musu hidima wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim akwai bala'i ko dai bala'un din nan yana nufin in'am ni'ima fi zalikum al-injai a wannan tsere da ku din da akai akwai ni'ima daga wajen ubangiji mai girma ko ko a'a akwai fi zalikumul azabi ibtila'u akwai jaraba a cikin wannan azabar da su mutanen fir'auna suke muku daga wajen ubangiji azim mai girma afala ta tai zuna yanzu bai dace ku gargadu ba fatanta huna amma kulkun ku bar wannan magana da kuka faɗa na cewa wai a kawo muku gunki da za ku bautawa ba Allah ba ku da aka yi wannan ya dace ku nemi a kawo muku wani gunki ko a ba ku wani gunki da za ku bauta ba Allah ba a wato can ne yace in ja'i aw al-azab ashara bi zalika ya yi nuni da wannan ila an nasba al-isharati zuwa cewa sunan isharar zalikum din yato awduhu ala al-inja'i ta yi koma kan inja'in wato wanda aka fahimta daga iz an jainaku iz an jainaku ba ma'ana kaunihi bala'an ma'ana zamowa tsere da su da aka yi gwaji ne annahu ya tabiru Allah da ya tsere da su ya tsere da su ne don ya gwada su ya gani za su gode masa in ya so a ba su lada ko ko za su mutunce a yi musu azaba a ce ya koma ga azaba a fili ne shi gwaji daga wajen Allah kamar yanda Allah yakan gwada bawa ta fuskar ya kawo masa abin da ba mai daɗi ba haka ma kuma Allah kan gwada bawa ta fuskar ya kawo masa abu mai daɗi Allah yakan gwada bawa ya kawo masa abu mai daɗi wannan gwajin ya yake dan a ga zai gode zai gode wa wannan ni'imar da aka yi masa haka nan akan gwada bawa a kawo masa abu mara daɗi shi ko wannan gwajin dan a gani zai haƙuri ya mai da lamarinsa ga Allah tabaraka wa ta'ala ko ko ba zai yi ba shi ya ƙara ta'ala ubangi tabaraka wa ta'ala ce wannan ruku min sharri wal khairi fitna muna gwada ku da aiko muku abin da ba ku so ko mu aiko muku da abin da ku so duk wannan gwaji ne daga gare mu shi yasa in Allah ya wa bawa ni'ima to bawa ya tsaya gode wa ni'imar da Allah ya masa zai wajabta a ce ni'imar ta ƙaru kamar da juriya bisa musibin mai jawo samun yardar Allah ne wanda Allah ya kaddara masa musiba ya yi haƙuri to zai sa Allah ya yarda da shi wani tabaraka ta'ala ya ce kai albishir ga masu haƙuri wannan da idan musiba ta same su sai su ce su kallamarin su gaba ɗaya sun mai da shi ga Allah sun tabbatar su dinnan za su koma zuwa gare shi to akwai afalata ta izuna in ka gargaɗo ta tauna amma kuntu ku bar faɗa irin wannan magana ووعدنا ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي واصلي ولا تتبع سبيل المفسدين ووعدنا أقوى قراءة بألف ووعدنا ودونها أقوى كما وعدنا wadda dukkaninsu kirawoyi ne sar'iyya in an ce wa adna fa'alal alifi min al-muwa'adati wa hiya mufa'alatu min al-janibain in an ce wa adna ya zama muwa'ada ce wato mufa'ala ce daga bangaren biyu wa min allahi al-amru wa min al-amri al-qabr ya zama Allah shi yake ba da umarni a irin nan shi ko bawa ya karba shi ne abin ya zama daga bangare biyu shi Allah a matsayinsa na Allah ya ba da umarni shi ko bawa a matsayinsa na bawa ya karɓi umarnin Allah ya zama abin ya zo daga ɓangare biyu kenan. Wa alhasul alifi bisa gira ko wa'adina falwa'adu min Allah la gairu alkawarin daga wajen Allah ne shi kaɗai wa huwa zahiru wanda wannan a fili yake. Mun wa annabi Musa alkawari dare talatin nukallimuhu in nan ta da za mu zance da shi za mu yi masa magana yadda ta ƙare da an ya suma ha ya azance ta wa ha zulƙada wata zulƙada ne fasama ha ya azince ta wannan matan mat wanda kuma wannan ba wai azumin kadai ba azumin da kuma raye dararen ina ma abada billahi dun al-ayyam abin da yasa ya kawo darare ba bai faɗi kwanuka bai bai ce salasina yawman ba yace salasina lailatan tare ko da cewa azumi ana yin sa ne a yini a yini ne ake azumi domin annabi Musa azumin da yake a wannan muddar dare da rana haɗa azumin yake ba buɗe baki ba sahur. A da aka ce ba daidai ba ne mutum ya azumi ya kai bai sahur ba bai buɗe baki ba ya ce zai ɗau wani haka ɗin haramun ne? To sai dangane da wanda suke annaba wanda ba annabawa ba amma ga annabawa haka ɗin ya halatta. Shi yasa ya kawo kalmar layali alasamin nahari saboda ije zaton cewa ko annabi Musa ya takaita ne bisa azumin yininsa kaɗai. Malaman tafsiri suka ce, annabi Musa ala nabi na wa alaihi salatu wassalam yawa banu Isra'ila alkawarin cewa tunda Ubangiji ya halakar da maƙinsu shi ne Fir'auna cewa zai zo musu littafi daga wajen Allah wa ma zaruna da zai kunshi bayanin duk abin da za su aikata da duk abin da za su bari yayin da ubangiji subhanahu wata'ala ya lakar da fir'auna sai annabi Musa roki ubangiji lazi wa adabihi bani isra'ila cewa yana so Allah ya sauka masa da littafin da yawa banu isra'ila alfawari da shi Ubangiji ta baraka ta ala barci annabi Musa ya azumin gini talatin ya azumce ta. Yayin da yana nan talatin ta cika sai ya ji bakinsa yana wari. Sai aswaki da itace. To sharunubi, itacen sharunubi. Wasu suka ce ya ci ne daga ganyen bishiyar. Mala'iku suka ce da shi, kunna da shunmu ra'ihatal miski da can da baka yi aswakin nan ba muna jin kamshin almiski na tashi daga bakinka amma da kai aswakin nan sai ka bata shi sai ubangi tabaraka ta'ala ya marta annabi Musa ya azurci kwana kwanuka goma na zulhijja to irin abin da ya afku gabano Isra'ila ya afku ne a wannan goman da aka kara da aka kara wa annabi Musa shine wa annabi Musa 30 da lailatan mu annabi Musa alkawari darare talatin wa atmamna muka cika ta bi ashirin da goma min zulhijjati daga watan zulhijja fatama miqatu rabbihim wakacin alkawarin ubangiji sai ya zama ya cika wato wakacin da Allah ya masa alkawari ba kalamin iya da cewa zai zance da shi ya cika arba'in laila wato darare arba'in darare arba'in halin kasancewarsa darare arba'in wa Musa shi arba'ina ɗin hali ne, hala kaunihi arba'ina, lailatan ko tamizi ne, tamizi ne wanda yake ya zo bayan adadi. Wa Musa, annabi Musa ya ce li akhihi Haruna, ya ce da ɗan uwansa annabi Harun ala nabi na wa alaihi masalatu wassalam, inda zahabihi ilal jabal yayin da ya tafi zuwa dutse lil munajati dan asiri da Ubangiji tabaraka wa ta'ala. dan asiri da ubangiji tabaraka wa ta'ala dan ganawa da Allah ukhlubni ka tsaya matsayina kun halifati ka zama mai tsawa matsayina fi qaumi a cikin mutane na wa aslihi amrahu kai kokari kaga ka gyara labarin su wala tattabi sabilal mufsidin kaka ta barkin masu banna bi muwafaqatihim alal ma'asi ta fuskar dacewa da su musu abin da suke wanda yake sabawa ne ga Allah tabaraka wa ta'ala ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تريني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تريني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ولما جاء موسى وقتل النبي موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام لميقاتنا قال alkawarin da muka yi da shi ainihin lokacin da zai wa annabi kalam fi lokacin da muka yi alkawari da shi zamu magana da shi wa kallamahu rabbuhu ubangiji yayi magana da shi bila wasidatin ba da wasida ba kalama magana da Allah yayi wa annabi Musa magana ce sami'ahu da annabi Musa ya ji ta min kulli jihati ta ko ina qala ahlu tafsiri malaman tafsiri suka ce lamma da Musa limi kata rabbi wani tana annabi Musa ya zo ga alkawarin da Allah yayi masa yayi a wanka ya tsaftace tufafinsa yayi azumi sannan ya je wa durus dutsen durus sina sai Allah ya saukar da wani girgije da ta rufe dutsen tun daga farsahi hudu ko ta ina wajen sai zama arfa yake in kulle nahiya ta ko ina wadori da arhun shaidanu aka kore shaidan daga gare shi daga dutsen da kuma sauran kwari Allah ya nisanta mukallafai daga wajen ba a bar wani mutum ba ko wani aljan ya je wajen aka buɗe sama ga annabi Musa annabi Musa ya ga mala'iku a tsaye a fil hawa a sararin sama ya ga al'arshi a fili wa na'urar buhu ubangiji ya matso da shi kusa har ya ji murya alƙaluma da suke rubutu bisa alwahu law al'allina wa kallama Musa nan ubangiji ya zance da shi mala'ika Jibrilu yana tare da annabi Musa amma shi mala'ika Jibrilu bai ji maganar nan da Allah ya yi wa annabi Musa ba. Ai, Kalama raddihi sai annabi Musa ya ji daɗin maganar Allah. Ba sai ya bege ba zuwa ganin Allah, shi ne ya ce rabi arini, ya Ubangiji arini na saka, ka nuna min kanka, an zuri ilaika, in ya so in samu in dube ka. Ah, wato, wato, ai azala, makallama rabbuhu ai azala anhul tauratan kuma da ailil wakat wakacin ai wakana yawmul hamis wakacin ko ranar alhamis ne ko wakana yawmul hamis yawma arafata ranar arfa kuma ranar ya dace ran arfa ce kuma alhamis fakallabahu Allah fi Allah ya magana da annabi Musa a wannan ranar wa a taurata ya bashi at-taura sabihata yawmul juma'ati kashi garin ranar wato safiyar ranar juma'a yawmin nahari wanda ya dace da cewa ranar layya ya sallan layya ne ubangiji ya magana da shi a zalal hijaba an ya tsirar ya kusar da duk wani tsari daga resha ta sabi a kalamu har ya ji magana Allah bi jami'i ajza'ihi ya ji magana nan ta Allah ko da baki ɗayan bangarorin sa min jami'i jihati kuma ta ko ina da anna la anna la an sha'alahu kalama ba wai Allah ya halici magana bane ga annabi Musa ba irin yadda mu'tazilawa suke tafiya akan ba a nan wajen su a wajensu magana nan da annabi Musa ya ji magana ce da Allah ya halicce ta a'a wannan kuskure ne babba magana da annabi Musa ya ji magana ce ta Allah wadda take siffa ta sa yanda mai risala yake faɗa kallama Musa bi kalamihi allazi huwa sifatu zatihi la khalqun min khalqi ba wai halitta maganar Allah yayi ba a'a siffa ce zatiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wadda ko zati dukkanin takadimiya ce to La Allah ba wai Allah tabaraka wa ta'ala an sha Allahul kalama ya fara da magana magare shi la Allah subhanahu wa ta'ala da bai subhanahu wa ta'ala mai magana ne a koyaushe a ce yayi shiru ma abu ne ya kuɗe yake a kora haƙin sa wal afatu ko aibi walam yasillana ma'ana ma fa yasahu Musa min tilkan amma ba mu samu gano abinda ma'anar abin da annabi Musa ya fahimta ba daga wannan maganar da Allah ya masa ba mu san wannan ba a ubangiji magana da shi kala sai ya ce rabbi ya ubangiji arini ka nuna min kanka an zo ilaika zan dan in samu in ganka dan in samu in ganka lamma sami alkalama da annabi Musa ya ji maganar Allah a sai ya ji mota ya bege zuwa ya ga zatin Allah sai roƙi Allah ya wutar da hijabar basari tsari na gani daga gare shi kamar da Allah ya gusar masa da tsari na ji ya zama yana jin maganar Allah to yana so a gusar masa ma da tsari na gani don ya zama ya ga zatin Allah domin ba bangare ya tsammanin hasata ne tsakanin gabobin nan guda biyu abinda annabi Musa ya roƙa abu ne wanda yake ja'izi domin duk wanda ta yi a ji maganarsa abu ne mai yiwa kuma a ga jikinsa wanda ba dama a ji maganarsa to shi ne ba dama a ce a iya ganin zatinsa. To, wangiji ya ce da shi lantara ne, ba na za a yi ka gani, ba ka da ikon ka gani, la ta kadu alaru ya ce ba ka da ikon gani na, wata abin rubihi dole lankura da Ubangiji ya ce lantara ne, bai ce lankura ba da za a yi a gani. Lantara ne ba za ka iya gani na ba, lankura ko ba yadda za a yi a gani, to bai faɗi haka ba. Yufidu imkana ru'yatihi ta'ala haka din ya fa'idantar da yiwuwar ganin Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Shi yasa ahlus sunnati suke cewa ai tambayar da Annabi Musa ma yi ganin Allah haka din ya nuna cewa ganin Allah abin da yake ja'izi ne. domin annabi Musa ba asumi ne ba za ta yi ya tambayi Allah abin da yake ba daidai ba annabi Musa za ta yi tambayi Allah abin da ba daidai ba ai ba za su taba yiwuwa ba shi yasa ashe a ce an ga Allah abu ne mai yiwuwa kuma ake cewa ai Allah sabame ne duk abin da yake sabame kuwa ta yi a gan shi fallahu mawjudun wa ma bihim tara wa kullu mawjudin yasihu an yura to aka ce da annabi Musa ka dubi dutse allazihu aqwaminka wanda yake yafi ka karfi dutsen nan ya- da za ka ce ka duba ya fi ka karfi fa idan ta karraba ka dau in ya ci gaba da zama a inda yake fa sofa ta zani mun yi ce to da sannu za ka gani za ta yo ka gani ai ta sabbata li ru'yati ai ya iya rike kansa dan ganin Allah wa illa amma idan ya zamo da ya ga Allah tarwatsewa yi fala daqata laka to baka da ikon ka ce za ka gani فلما تجلى ربه يعني أبي سبحانه وتعالى يتجلي أي ظهر من نوره قدر نصف أمولة الهنسين أي كما غرغدا رب يا آيات ɗaya wato gaba ɗaya ta yatsar hinsin ya bayyana daga hasken ubangiji kama fi hadisin sahahul hakim kamar yadda yake ya zo a hadisi wanda hakim ya ce hadisin nan ingatacce ne ya ce hadisin nan ingatacce ne. A Rijabal, Ubangiji ya tajalli ga dutse a wato da alahu dakka, sai mai da dutse ya zamo dandakakke, dutse ya zamo gari, wal kasari wal madde, akwai kira dakkan, akwai kira dakka'a. A ai wato ai madkukan ai abin dandakewa. Madarin a nan an yi amfani da shi ne ana nufin sunan maf'uli. Shi ya sa Masuru ya fassara da barfuka abin dandakewa mustawiyan bil'ari wanda yake ya daidaita da ƙasa. Wa harba Musa sa'iqa annabi Musa sai ya faɗi sumame mabishiyan alaihi yana abin sumarwa yahuli mara dan firgicin abin da ya gani. falamma a faƙa yayin da annabi Musa ya farka daga wannan abin da ya same shi, ƙwala ya ce ya tanzi hallaka, tsarki ya tabbata gare ka a tubtu ileka, na tuba zuwa gare ka, min su'ali malam umar bihi, daga in tambaye ka abin da ba a umarce ni ba da shi. Wa ana awwal mumini, ni ne farkon masu ba da gaskiya, fi zamani a zamani na.
قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين To, a, a, ala, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce da annabi Musa, ya Musa, kai Musa, in zafe tuka, hakika ni ne na zaɓe ka, ishtar tuka, na zaɓe ka alan nasi, bisa sauran mutane ala zamaninka, na zamaninka, na, na zamaninka, bi risalati wata ƙira'a, bil jam'i kenan, wata risala bi risalati, wata ƙira'a bil risalati bil ifradi kenan. Kirawoyin guda biyu dai da sab'i ne, akwai kira'a bi risalati kamar kira'a buko, akwai kuma kira'a bi risalati. A wabi kalami, ni na zaɓe ka da na baka magana ta aita kalimin iyaka da na magana da kai. Fa huzma a ce tuka, ka riƙe abin da na baka min alfarli da daga fifiko kun mina shakirina li an'umi. Ka zamo daga masu godiya ga irin ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala yake gare ka. da ya ce kala ya musa har za ta tun a wannan sincewa ne aka yi masa alama kala wa min na lahu alama na rubuta abin da ya same shi daga neman ya ga Allah yanda yake ya ya ya suma to sai aka bashi aka faɗa masa wannan fifitawa da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi masa to a ba a ta tuka ka zama ulki abin da na baka hukumin shakin nan ka zama daga masu godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala ka gode wa ni'imomin da Allah ya yi ma وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين ah wa katabna lahu mun rubuta ga annabi Musa fil alwahi a wannan allanan da aka bashi ai alwahi taurati allanan tauran at-taura wa kana mislin jannati an yi ta daga bagariyar aljanna aw zumurjudin ko ko daga zumurjudu aw zumurudin ko zumurudu sab'atan guda bakwai ne allanan nan da aka ba annabi Musa bakwai ne aw asharatan ko ko goma ne mun rubuta masa mau'izatan gargadi min kulli shay na duk wani abu yutaju ilayhi fi dini da ake bukata zuwa gare shi a addini an faɗa masa duk abin da ake bukata zuwa gare shi a addini wa tafsilan da kuma bayani cikakke tabinan cikakken bayani li kulli shay ga duk wani abu badalun min al jari wal majrur qablahu wato wannan li kulli shay'in badali ne daga min kulli shay'in fa Musa aka ce da Annabi Musa ka karbi at-taura a wato qablahu qulna akwai qulna kafin fa Musa din muqaddara za a kaddara akwai qulna da hu muka ce da shi fa Musa karki at-taura bi quwwatin da karfi bi jiddin wace da kokari da tsayawa tsayin daka wa mur a qaumaka ka umarci mutanenka ya huzu bi ahsaniya sai riko da mafi kyanta sai riko da mafi kyawun abin da ya zo a ciki sauraikum daral fasiki da sannan zan nuna muku gidan kangararru fir'auna wa atba'ihi fir'auna da mabiyansa wa hiya misr ita ce misra lita atabiru bihim dan ku ma ku isna da su wato can da yake bijaddin wa shahadin ay la bitarai ba dai sannu sannu ba ka sanin ba da kasala ba fa innal ilma domin shi ilimi la yati baya zuwa illa lil mujaddi sai ko ga mai matukan kokari a neman ilimin almushtaqi mai begen ilimin ka kana kasbiyan aw wahabiyya daidai ilimin kasbiyi ne wanda nema ake a samu ko ko wahabiyyi ne wanda Allah yake keɓanta wanda ya so da shi fala budda lil muta'adil ilmi min al ba makawa wanda ɗaya ce zai gogayya da ilimi sai ya wahala wata ad sai ya gaji wa muhalafatin nafs sai ya saba zuciya qala ba'ru sashi malamai ce kalkar kaddi tukusubul ba'ali ومن طلب العلا سير الليالي تروم الابن ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب الليالي تكتسب المعالي انا tsoron duk wani nau'i na daukaka bin qadaril kaddi irin yanda aka wahala wajen neman wannan daukaka kan mutum ya nemi matsayi ya dauka ai matsayin bilis yake zuwa ina sai an wahala sai an wahala wa man talaba ula wanda dai yake neman daukaka sahiran layali sai ya bar bacci da rane da yawa tarumul izza kai yanzu kake kana neman girma zuba ta damu nan amma kuma ka inga sharar baccin ka da daddare ya gusul bahar ban talaban la'an wanda dai yace yana neman lu'alu ai sai yayi ninkaya a cikin kogi wa qala barul arifin sashi masana Allah yace fajur bi ruhi wa dunya halili kazal awdani kai to riksanahu fajur bi ruhi kai baiwa da ranka wa dunya kai baiwa da duniya ka halili ya badadi na kazal audani haka nan kai baiwa da kasashen ku kai turin sanabu dan ka riske daukakar ilimi ko ko ka riske hasken ilimi wa hadal idabu li Musa wannan magana da aka ce fa Musa duk wacin wa murqa maka afu zuriya sai ya magana ce da ake da nan Musa amma wal muradu gairu ana nufin wannan sa lanahu huwa ahidul lahabi quwwatu washihadi domin annabi Musa ya riƙe ta da ƙarfi da ƙoƙari ƙwarai shi yasa magana ana yi zai da waninsa yana daga babin da ake cewa iyaki a ani wasu ba iya jara iyaki a ani wasu ba iya jara to a sauri fudar alfasikin sa sirifu تعرض على يأتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وبنجي يتي da sannu zan juyar da masu girman kai a duniya ba da gaskiya ba in juyar da su an ayati daga ayoyina da la'ili ƙudarti dalilai na ikona min almasnu'ati na daga halittar da ne wa gairi ha da waninta kamar littattafan da na sauka zan juyar da wannan da suke girman kai a duniya ba da gaskiya ba daga fahimtar ayoyin nan shi yasa ba abin da yake hana bawa fahimtar maganar Allah irin girman kai wanda da yake so ya fahimci maganar Allah to ya bar girman kai matakar akwai girman kai ina yaushe za a fahimta bi an akhadhu lahu ta fuskar in tabar da su fa la tafakkaru na fi asdawa ba sa tunani a cikin ayoyi wa in yaro kullu ayati in su ga wata aya la yu'minu biha ba za su ba da gaskiya da ita ba ba ayar da za a kawo musu su ba da gaskiya nan nan su ba da gaskiya da ita nan gaba zai zo a suratul yunus إن الذين حقر عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى لو العذاب الذي أي وأن الله رجع يربو تاشي وابتتوني to fa ba wani abu da za a yi fi ba wani abu da za a yi fi imani ko da duk wata aya za ta zo musu sai in sun ga azama mai radai to sannan fa za su ce sun imani fa labara au fa sada qalu amanna amanna billahi wa hadu wa kafarna bima kunna bihi mushrikeena ah to ah in suka ga duk wata aya la yu'minu biha ba za su ba da gaskiya da ita ba wani yaro sabila rushdi in sun ga tsari na shari'a alhuda shari'a allazi ja'a min indillah tsarin da yake ya zo daga wajen Allah la ta zo sabila ba za su rike shi a matsayin hanyar da za su ba isluku hanyar da za su ba wa in yaro sabilal gayi amma da sun ga tafarkin bata auralal bata ya ta zo sabila sai su ce ai wannan yayi musu zalika sarfu wannan juyar da su din da aka yi daga fahimtar ayar aya ta ubangiji bi annam kaza bi atina saboda su din nan sun kareta da ayoyin Allah wa kanu anha ghafilin sun kasance rafkananu da gareta تقدم مثله إرون wannan ya gabata
والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون والذين كذبوا بآياتنا wannan da suka karanta da ayon Allah wani ƙa'ila suka karanta da gamuwa da Ubangiji a lahira albasi suka ce ba magana tashin alkiyama wa gairihi da waninsa habita ta amalum duk ayyukan da suke na kari ya ɓaci duk wanda bai imani ba da tashin alkiyama ai ba musulmi ba ne kafiri ne kafiri ko duk abin da ya ɓatacce ne wanda zai da kafaru amalum kasarabin biki a tin yasibu zab'anu ma'a hatta za ja'ahu lam yajidu sha'wajan Allah inda وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا ayyukan sun ɓaci ba amilu fi duniya abinda suka aikata a duniya min hairi na daga alheri kasilati rahimin kamar sada zumunci da suka yi wa sadakacin ko sadaka a to wannan a ranar lahira ba za su taɓa amfanar wannan ba falasawa ba lahu ba su da lada li adami shar'ihi dan rasa sharaɗinsa wato shine musulunci tunda ba su yi imani ba halin zauna ba a musakayya wato istifamin na nafayi ne shi ya sa mufassiru ya kawo ma ya fassara shi da ma malin zauna ba a musakayya illa da za a makanu ya amalu sai ko sakayya na irin abin da suke aikatawa min takazibi na daga karyatawa da ayoyin Allah wal ma'afi da ayyukan sabo a can da yake da adam shar'i ay sawabu huwa iman da rashin imani fal imanu imani ba da gaskiya da Allah da shar'i ne a ingancin lada min aljaza'i domin wani bangare ne na daga sakamakon da za a bayar ga mummunai dangane da muƙabala da ayyukan su kyawawa shi yasa kafirai ko da sun yi aiki wanda yake kyakkyawa idan ya zama wannan aikin nasu baya bukatar sai an yi niyya To wannan za a yi musakayya a kai nan duniya. Ina misali kamar kafiri ya sada zumunci ko ya taimaki wanda yake mabukaci. To duk za a ba shi sakamakon wannan aikin da ya tun ana rayuwar duniya. Ko kuma ya zama sauƙin sauƙaƙe musu azaba a lahira, amma fa banda azaba kafirci. Lakin nahu sai dai la yuqalu lahu sawabu ba a kiran wannan lada. kamar yadda malamanmu suka yi mana bayani a nan, kamar yadda malamanmu suka yi mana bayani a nan, to, hali zauna ba a saka musu illa jaza ma kanu ya maluna, sai ko saka yi abin da suke aikatawa, minar takazibi, na daga karyatawa da ayoyin Allah wal ma'afi da saɓa wa Ubangiji tabaraka wa ta'ala. wata sashi nan wata ba shi su a haɗe kistar da ta farko ita ce baya ko shi walan masu gida ne su bane ko to kan na wata haza alhamdulillah
اللهم صل على سيدنا محمد القادم والخاتم